أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شاتكوس قوتا أكو هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan goma miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara wato ta 2021 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf sati wato wanda ya gabata na gaban wannan kenan da ya wuce wanda ba a samu damar yin karatu ba mun tsaya wato akan aya ta 196 a cikin suratul a'raf a shafi na ƙarshe a safha ta 176 ko page ko page ga masu jin english muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba ɗaya. Malan Allah ce inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله كتي أبنجينا كوكما مجب إن لمرينا شيني الله الله allazi nazzala alkitab wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin shine majidincin lamarin mutane na gari anan satin da ya gabata da muka tashi akan da muka karanta wannan aya mun yi bayanin akwai nau'uka na qira'at a wannan wuri dan haka zamu yi matashiya da wannan bayani abu na farko waɗansu daga cikin malamai wato sun tafi cewa shi inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab ma'atufi na akan abin da aka umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa qul ud'u shuraka'akum kenan ka ce ku kira allolinku ko mu ce ababen bautarku ko ba haka ba to dan mi inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab ma'ana ya kalubalance su baya jin tsoron su dan saboda majibincin lamarinsa shine Allah kinan qul inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wato istinaf ne kamar an ƙare da zancen wato kalubalantar su sannan sai aka shiga bayanin wane ne majibincin lamarinsa domin wani zai iya tambaya ya ce su kira allolinsu kuma su yi masa makirci an gane ko wato kada ma su yi saurara masa to sai wani zai iya tambaya ya aka yi aka kalubalance su me yasa ya kalubalance su da wannan sai an kace inna waliyallahu allazi nazzala alkitab kamar wani ya tambaye shi me yasa ka kalubalance su da wannan magana sai ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab ban sani ko mun fahimta ba duk inda ta kai ta kawo ko da mun ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab bai da alaka da kul wannan wadda ta gabata ulidu ushurkaakum ko to yana da alaka da kul wadda ta shafi alqur'ani gaba daya kun san shi qur'ani tun daga bakar hannasi kul yake da alaka da ita ma'ana da aka saukar da alqur'ani an isar an saukar da shi don mi don a isar da sako ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to tun daga bakar hannasi kul ka gaya ma mutane sakon Allah ya zama maf'ulun bihi gaba daya shiga kenan ko bai da alaka da wannan kul wannan to yana da alaka da kul muqaddara wanda isar da sako ya halazimce ta cewa ya cancanta isar da sako mun fahimci wannan da kyau ko ƴan uwa to to inna waliya muna da qira'a wannan qira'a ce ta jamhur inna waliyallahu lalle majibincin lamari na shine Allah ya'un guda uku kenan akwai wali sannan kuma da ya'un ta idafa sannan kuma akwai riwaya ta Imam Susi an gane ko wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga Abu Amr ibn al-Ala inna waliyallahu inna waliyallahu an gane ko to anan sai zaman to ya'un biyu ne ma'ana mai wato ba ya'un uku bane to wannan qira'a sai malamai suka yi taujihinta inna waliyallah waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa asalinta inna waliyallahu ne sai aka shafe ya'un ɗaya ina fata an fahimci ni sai aka barta akan haka amma da yawa daga cikin malamai sun da'afa wannan taujihi saboda ya'un ta idafa in an shafe ta galibi ana barin kasra ta zamanto alama an shafe wannan ya'un din waɗansu daga cikin malamai suka ce asalin wannan qira'a inna waliyallahu inna waliyan Allahu inna waliyan tabbas akwai wani waliyi Allahu an gane ko shine Allah subhanahu wata'ala sai suka ce to wannan tanwinin da ya haɗu wato abin nan da ya haɗu da alif waccan sai aka shafe wannan tanwini ke aka shafe alif wallam riwaya ta biyu ta imamu susi ko wata fuska da yake karantawa da ita shine inna waliyillahu nan su ma malamai sun yi taujihin ta cewa ya kunta idafa ita aka shafe sai aka bar kasra ta zamna matsayinta kenan asalinta inna waliyallahu ne majibincin lamarina shine Allah subhanahu ta'ala to waɗannan sune qira'at waɗanda suka tabbata sai kuma qira'a guda da inna waliyillahi to anan in anka ce inna waliyillahi lallai waliyillahi an gane ko ma'ana waliyin Allah to anan ba a san wane ne waliyin Allah ba ina fata an fahimce ni to anan waɗansu daga cikin malamai sai suka kaddara abin da aka shafe suka ce inna waliyillahi waliyan Allah allazi nazzala alkitab wanda ya sabkar da littafi kenan shine Jibril domin shi Allah ya turo ya kawo kuma babu matsala dan an ce nazzala alkitab Jibril ya sabkar da shi ana danganta sabkar da alqur'ani zuwa ga Allah saboda Allah shi yayi umurni ko ba haka ba sannan ana danganta sabkar da alqur'ani ga Jibrilu dan shi Allah ya ba izinin ya zo da shi dan haka dan an ce Allah ya sabkar da littafi nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil nan zuwa ga Allah babu matsala in ma an danganta zuwa ga jibrilu babu matsala qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah sannan kuma قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين أتكن سورة النحل إن فتا أنفي kenan sai suka ɗauki allazi nazzalal kitab wato za a ce kenan shine wato jibrilu waɗansu kuma daga cikin malamai sai suka ce a'a nan inna wato waliyillahu ga wagga qira'at take shaza za a kaddara abin da ya dace shi yasa waɗansu kaddara as-salih inna waliyallahi kenan waliyin Allah as-salih shine mutun nagari ko man huwa salih wanda an nagari aka tambaye su menene dalilin ku suka ce domin an ce wa huwa yatawalla salihin shi yake jibintar lamarin mutane na gari ko ka kaddara abin da yake munasib ina fata ana fahimta ta waɗansu kuma daga ciki suka kaddara akan wannan qira'a inna waliyillahi annabiyyu waliyin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan sai ka kaddara wani abu domin allazi nazzala alkitaba domin annabi ba shi ya saukar da littafi ba kenan sai ya zamanto inna waliyillahi allazi nazzala alkitaba alaihi waliyin Allah shine wanda Allah ya saukar da littafi a gare shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma yace allazi nazzala alkitab Allah subhanahu wataala wanda suka ce to wa huwa yatawalla salihin nan sai ai magana guda biyu suka ce to nan wa huwa yatawalla salihin zai koma zuwa ga Allah duk da yake ba ambaci Allah ba misali an ce allazi nazzala alkitab jibril waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wa huwa yatawalla salihin jibrilu ma idan Allah ya bashi umurni ai yana jibintan lamarin masu imani domin yana tare da su domin muminnai na mala'iku da muminnai in mun ce muminnai na mala'iku dukkan mala'iku muminnai ne kawai ne yace mun ce muminnai na mala'iku akwai wanda ba muminnai ba kasa akwai wanda duk kalimar da ta biyo shi na son sai yayi abin ga akanta ma'ana akwai alaka ta wilaya ta imani tsakanin mala'iku da musulmi masu imani da aljannu masu imani wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kenan ko an ce wa huwa yatawalla salihin zai koma ne zuwa ga Allah ko wa huwa yatawalla salihin zai koma zuwa ga Jibrilu babu wata matsala ina fatan mun fahimci wannan to anan kafin mu je aya ta gaba akwai matsala guda biyu masu himmanci wannan kuma ina kawo su saboda ɗaliban ilmi su fahimci tafiya ta karatu matsala ta farko shine kalma ta as-salih an gane ko tana nufin nagari to idan muka ce na ana magana ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wani lokaci an ce as-salih mutun nagari sai ka iska cikin alqur'ani wani bi annabawa an an kama an sifanta su da kasancewa su mutane nagari to da a ce ma mutum as-salih mutun nagari da a ce mishi annabiyu annabin Allah ko a ce ar-rasulu manzan Allah wanne ne fi daraja ar-rasul ya fi daraja ko da annabiyu ko to kuma sai kaga annaba an kira su as-salihin mutane na gari to kaga irin wannan yana da buƙatar ɗalibin ilimi ya fahimci me ake son a ce anan misali annabi ibrahim an kira shi daga cikin mutane na gari ko ba haka nan bane wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin kaga nan a cikin suratul baqara mun zabe shi a nan duniya kuma a lahira daga cikin mutane na gari sai kai mamaki a cikin suratul nahl aka ce wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin as-salihin an gane ko a cikin suratul ankabut an ka ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin to ga mai harda baqara wa laqad istafainahu ali im abin ga suratul nahl wa atainahu fid dunya hasana na atainahu an kai amfani da shi cikin ankabut kuma wa atainahu sai dai a cikin nahl an ce hasana a cikin kuma ankabut an ka ce ajrahu duka ya kamata ka fahimci wannan to anan an ce annabi Ibrahim yana daga cikin mutane na gari shi ko yana cikin ulul azmi na rusul annabi Yusuf ya roki Allah yace Allah ka sanya ni daga cikin mutane na gari rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka sanya ni daga cikin mutane na gari haka annabi Sulaiman shi ma ya roki wannan yace rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أتكين سورة النمل كاكا كاكا ينزلنا أكوي مغانا سيما لمسكي توا أنن بندي كما تكاغاني شي الصالح متن نغري متاكي متاكي لا cikin ma nagari akwai nagari cikin lalatattu ma akwai lalatattu ma'ana suna neman Allah ya ba su ƙololuwa kasancewa mutane nagari tunda ai annabi mutum ne nagari manzo mutum ne nagari to suna nufin ƙololuwa suke nufi anan ban sani ko mun fahimta ba duk da yake sun fassara as-salihin nan cikin annabawa amma a wannan lokaci suna matsayin annabawa ba suna roƙon su kasance annabawa bane mun fahimci wannan da kyau abu na farko kenan kalima ta as-salih tana da bambanci da kalima ta al-muslih domin as-salih ismul fa'il ne na wato sulasi mai harafi guda uku shi ko al-muslih ismul fa'il ne na ruba'i daga aslaha yuslihu islahan to as-salih mutun nagari bai da matsala da mutane idan kai kana sallah baka samun matsala da mutane kana cika alkawari baka da matsala da mutane na fata an fince ni kai ka zamanto ne nagari to inda matsala take samuwa ka zamanto muslih mai son a kawo gyara shi yasa malamai suke cewa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana a makka kafin a turo shi ma'ana ya zamanto annabi mutum ne na mi nagari suna kiransa amin suna girmama shi suna mutunta shi amma lokacin da ya zamanto muslih an yi masa wahayi an ce ya tashi ya wa'azi ya ce ababen da aka yi ba su da kyau to sai ya zamanto daga nan ya zama makinsu shi yasa aka kira shi majnun aka kira shi sahir aka kira shi menene ga sunan dai yayayen mafalki ne adghafu ahlam saboda ka gane ɗabi'a duk wanda yake son ya kawo gyara cikin mutane to ya shirya malakubba da sharri da za a yi masa da abin da ya da abin da bai bado sai an ce ya aikata shi yasa Allah ce wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun muslihun masu kawo gyara bai ce salihuna ba domin akwai as-salih yayi shiru to banna za ta afku sai Allah ya la'anci kowa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu mun fahimci wannan to bari mu bar wannan kalma haka nan abu na biyu sai kalma ta inna waliyallahu kalma ta alwaliyu fa'ilun ne fa'ilun kuma in ya zamanto ya zo da tashdidul ya'i a ƙarshe to jam'in shi na zakutuwa af'ila waliyun auliya sakhiyun askhiya har zuwa ƙarshe kalima ta alwilaya tana nufin jibintan lamari to amma kun san ayoyin da suke magana kan wilaya kamar yanzu a ce waliyi eh, inda ta zo mufrad da inda ta zo jam'i in an ka baka maudu'i na alqur'ani aka ce kayi bayani kansa sai ka shiga cikin matsala don mi don saboda baka san hanyoyin da ake bi ba a tsara a tattara ayoyin sai ayi tasnifin su ayi tartibin su yanzu na baka mai maudu'i na waliyi nace kamin bayanin waliyi a alqur'anance misali ayoyin sai ka tattaro ayoyin da sun kazancen waliyi waliyi waliyi amma ya za ka yi ka yi maudu'in da mutane za su gane da kyau kaga sai abai da mutu maka matsala amma da za ka ɗauke shi akan tsarin da malamai suka ɗauka to sai ka samu nasara na farko akwai ƙa'idodi guda shidda kullum ina mai ta ɗalibai wannan ƙa'ida ta farko shine man wane ne na biyu ma mine ne sifofinsa mine ne aikinsa na uku aina a ina ne na hudu kaifa ta yaya na biyar mata a wani lokaci na shidda limaza don mi idan kana amfani da waɗannan haɗa maudu'i gare ka bai da wuya man wane ne sai mu samu in an ce akwai waliyi to waliyantaka tana buƙatar mi tana buƙatar fage guda biyu wane ne waliyin Allah wane ne Allah yake waliyinsa kaga daga nan zaka samu maudu'i waɗanda Allah yake waliyin su su ne masu imani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات to anan masu imani sai ka je ka samo sifofin su shi kuma Allah subhanahu wataala walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ka san wane ne waliyinka shine as-sami'u al-basiru al-qadiru komai sifofi na kamala sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan da kyau to sai a zo abu na biyu nau'i na wilaya domin an abu ya zo ana son a kakkasa shi a gani wilaya ta Allah subhanahu wa ta'ala kala biyu ce, akwai wilaya amma, akwai wilaya khasa. Domin mi, wani wuri sai a ce Allah shi ne waliyin kowa, kafin rai Allah ce sun maruddu ilallahi maulahumul haq wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Kaga nan za a mayar da su zuwa ga waliyin su shine Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin suratul qital ko suratu Muhammad ta ce zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum kafirai ba su da wali to can Allah ya ce shine waliyin su kuma ya ce ba su da wali sai aka kama ka can da ya ce shine waliyin kowa ma'ana dukkan abin da zai gudana babu abin da zai tafiya ba karkashin ubangiji ba amma can da ya ce shine waliyin masu imani ta fuskar taimako Allah yana taimakon masu imani wannan ita ce wilaya al-khassa in baka fahimci wannan ba akwai matsala mun fahimci wannan da kyau ko to sai mu zo zuwa ga wata waliyantaka tunda nau'in ta muke bayani akwai waliyantaka ta gaskiya akwai ta mi ta ƙarya akwai ta gaskiya akwai ta ƙarya shekul islam ya yi littafi al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan shaytan yana da waliyai shi yasa Allah ce faqatilu awliya'ish shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa ashe shaytan yana da waliyi shi ma Allah yana da waliyai Allahu waliyul ladina amanu ya za mu tantance waliyai na Allah sai Allah ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun amma su ko waliyai waɗanda ba na Allah ba waliyantaka su tana bayyana ne wajen umurtar juna da sharri umurtar juna da sharri shi yasa su ne suke tunzura su zuwa ga aikata balla inna ja'alna shayatina awliya'a lillazina la yu'minun kaga nan ka samu wato nau'i na wilaya ta muminne da wato kafirai wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd azzalumai da na mutane da na aljannu da kuma mutane da aljannu ma'ana azzalum azzalumin mutun da mutun da azzalumin aljani da aljani suna da alaka sannan da azzalumin aljani da azzalumin dan adam suna da alaka haka zaka yi ka tattaro wilaya wadda ta inganta da wadda bata inganta ba da ayyukan su waliyan Allah yadda za a tantance su da sifofin su da ayyukan su haka waliyai na shedan yadda zaka gano su da tantance su sai ka hada maudu'i ina fatan kuna fahimta ta to daga nan za a gane waliyan taka ta gaskiya kuma kullun malamai suke cewa waliyai na ƙarya shedan kenan yana kokarin sa ma masu imani tsoron waliyansa Allah ce inna ma zalikumush shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin shaytan sai ya sama tsoron waliyinsa don saboda mi don saboda al'amuran ka su lalace sai ka sa tsammanin kamar wani abu ne shi ko ba abin tsoro bane lokacin da America ta zo ta kai hari a kasar Afghanistan kowa na cewa ai shikenan Afghanistan ta kare yan Taliban su wane ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko ba haka an kace ba akai shekara 20 ana fafatawa sai ga America ta kasa ta fita kuma yau ga yan Taliban sun dawo sun karbi mulkin su to sai mi kuma tsoro ne ake baka da cewa ba za ka iya ba a'a kai din ka karantar da addini na gaskiya ko ka mutu Allah zai sanya nasara bayan ka da yawan su sun mutu ko ba su mutu ba amma kuma yanzu sun dawo kan mulki to ta koma kuma ta zo ta karbi mulkin bana ina fata an fahimce ni to alwilaya alhaqqa a cikin musulunci ana gina ta ne akan imani inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un inna ma waliyukumullah waliyinku shine Allah wallazina amanu wa rasuluhu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wilaya ta addinin musulunci aqidatul wala wal bara ana gina ta ne akan imani da aiki na gari shi yasa lokacin da turawa suka fahimci cewa musulunci na samun ƙarfi a ƙasashen larabawa sai suka ƙirƙiro wata aƙida wato alƙaumiyatul arabiyya ko mu ce sun dama sun cikin tarihin musulunci akwai ta ko ba haka ba musamman zamanin daular abbasiyya da an ka samu ash-shu'ubiyya da alƙaumiyyal arabiyya sai suka yi son yanzu a tattaro larabawa su kare haƙƙin larabci da larabawa da sunan addinin musulunci Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana littafi naqdul qaumiyyati arabiyya saboda duk lokacin da aka tattaro mutane da sunan wani abu wanda ba addini ba to babu nasara a ƙarƙashin wannan al'amari shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen yace qadiyyal filistiniya a cikin tafsirin sa ana cewa qadiyya arabiyya yace wannan ke nuna lokacin da za a ci nasara bai yi ba don hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cikin sahih muslim lokacin da za a yi yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dutsi zai ce ko iccen da ba Yahudi ya ɓoye bayan sai ce ta'aliya muslim ka zo ya kai musulmi bai ce ta'aliya arabi ba ka zo kai balarabi shi yasa duk lokacin da ake son a ci nasara sai an gina alaka akan addinin musulunci saboda mi saboda idan aka gina alaka akan qaumiyatul arabiyya to kenan yanzu za a kare larabci ne to cikin waɗannan masu jin larabcin akwai kiristoci akwai arna tafi ƙasar lubnan inda faransa ta yi ɓanna bayan mulkin mallaka ta kaso mai yawa fiye da kaso talatin cikin mutanen ƙasar labanan kiristoci ne kaga yanzu an ce to za a yi aiki wanda za a kai musulunci gaba kuma an tattaro su me alaka Allah da wanda ba musulmi ba kaga ba ba aikin addinin musulunci za a yi ba in launi za a kalla farare ne za a kalla to cikin fararen mutane akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba kaga ba aikin Allah za subhanahu wataala za a yi ba idan kuma larabcin ne za a yi ma aiki cikin masu jin larabci akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba idan kuma za a kalli yanki ne to cikin kowane yanki za a samu musulmi za a samu wanda ba musulmi ba shi yasa an yanke alaka tsakanin musulmi da kafiri ko da dan uwansa ne na jini sai dai ka kyautata mishi yan uwantaka irin wadda musulunci ya ce a tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai yana da ƴan uwa ko ba ka nan bane da za a kalli ƴan uwansa sai a ce to duk ƴan uwansa aljanna za su amma a'a sai Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ƴan uwansa ne Abu Lahabin dan uwansa ne na jini tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad da za a kalli yare Abu Abu Lahab ba Quraishi da ko baka nan bane ba Larabe ne fari ne duk waɗanga abubuwa in ma za a kalli gari Abu Lahabin dan Makka na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Makka da shi yasa dukkan wani mashru' da sunan launi ko da sunan yare ko da sunan jiha ko da sunan wani yanki na Afirka ko kaza ko kaza da sunan musulunci wallahi ba zai kai labari ba dole sai an tace waɗanda suke da niyyar yi ma Allah aiki sai an tace wanda shi addinin yake son ya ci gaba ba ya shigo bane da wata niyya wadda ba ta addinin ba ko an zo to sai Allah ya tatta ya tantance saboda wani wanda ya zo da niyyar shi na son a bashi matsayi in ba bashi matsayi ba yana tsayawa to kaga ba Allah zai ma aiki ba wanda ya zo da wata manufa da yake son ya cimma in bai cimma manufar shi ba yana tsayawa ba zai tsaya ba amma wanda yake son addini ya ci gaba akwai ranar da manufar shi za ta canza sai dai in shi ya sa ya canza ta amma tabbas wannan ita ce manufa dan haka dai na ba ƴan uwa misallai ne a qadiyya ta wali yadda zaka hada mawdu'i da sifofin waɗanda suka yi ma Allah subhanahu wataala aiki yadda zaka iya tantance yadda ake yin tafsirul mawdu'i da kuma tafsirul qur'an bil qur'an ya ake samun waliyantaka ta Allah Allah ya faɗe ta Allahu waliyul ladina amanu waɗanda suka yi imani don mi Allah ya zan waliyinsu wannan sila za ta baka cewa abinda ake nufi don saboda imaninsu Allah yake waliyinsu ina fatan kuna fahimta ta kenan wannan zai nuna maka cewa wanda duk bai da imani ba waliyin Allah subhanahu wata'ala bane kenan ta nan zaka gane al-asbab shi ko imani karkashin shi akwai abubuwa da dama na ibada da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ashe mai bauta ma Allah sau da kafa ya bi Allah ya bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da kafa shine waliyin Allah wanda zai ja da baya ya ce shi bai yi imani ba wannan ba waliyin Allah bane in duk duniya ta taru ta ce waliyin Allah ne mun fahimci wannan da kyau ko to inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab lalle waliyina shine Allah wanda ya sabkar da littafi wa huwa yatawalla salihin kuma shine yatawalla fi'li mudari'i ne yana nuna ana nan gayi kuma za a yi zuwa gaba kenan jibintan lamarin yau da gobe ta Allah ba ta yankewa ya tawalla bai ce wa huwa allazi tawalla salihina ba a'a ya tawalla duk inda suke as-salihina mutane na gari bai ce wa huwa allazi ya tawalla wane wa wane ba a'a as-salihina waɗanda suka wuce da waɗanda akwai yanzu da waɗanda za su zo gaba an ba da sifar su duk mutun nagari Allah ne yake jibintan lamarinsa don mi don mutun ne nagari amma wanda ba nagari ba kuma Allah ba zai jibinci lamarinsa ba shi yasa kada ma ka bata ma kanka lokaci wani mutum ya ma tawilin wata aya ko a shiga wata harka ta ƙarya a zo kuma a ce a roki Allah akan ta wa ma lizalimin min ansar Allah baya jibintan lamarin mabannata domin as-salihin mutane nagari to ya za a yi mutanen da ba nagari ba kuma a ce Allah subhanahu wataala yana tare da su a'a akwai abin da ake son a samu a wurin su shine na duniya kuma Allah subhanahu wataala ya san shi Allah kai mu sani sai Allah ce wallazina tad'u
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لهم نصرا لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ka gyara makan kake nan dama qur'ani in aya tana da kamanceceniya da juna sai ka iska akwai matsala tunda wata aya za ka iske ta yi kama da juna kun ga akwai wata aya da ta gabata wani ya ji alaramma ya yi wato je ya karanta aya ya je ya dawo baya bai san me yasa alaramma ya kuskure ba ai hafizin alqur'ani ne to alar ayoyin da ke kamanceceniya da juna wani lokaci in baka hankalta ba kan manta sai ka yi aiki da abin da ke cikin kwakwalwarka sai ka fada wani wuri ku diba a ƙarƙashin aya ta ɗari da tis'in da biyu a waccan takarda da mun ka wuce akwai wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun nan ko la yastati'una nasrakum wala anfusuhum yansurun shi yasa har da qur'ani ba abu bane na rago wallahi kuma in kana cikin rikici yanzu na kana wata sura sai ka hada sura ko da hafizan alqur'ani kake mm Allah ce to wallazina tad'una waɗanda kuke kira an gane ko wallazina waɗanda tad'una kuke kira ma'ana kira irin na ibada shi yasa za ku ji malaman aqida suna cewa waɗanda kuke bauta ma domin wanda bai sani ba sai ce ah to ai shi da da larabci shine kira ko ba haka ba to kira na ibada ake nufi shi yasa sai malamai su fassara shi da ibada wallazina tad'una waɗanda kuke kira an shafe wato a'idus sila inji malaman nahwu domin a'idus sila galiban shafe shi ake asalin maganar wallazina tad'unahum min dunihi waɗanda kuke kiransu amma da yake da anka ce wallazina tad'una ba a buƙatar dole sai an kawo hum din don saboda allazina wato aidikin shi ba dole bane sai an kawo shi a larabci mun fahimci wannan wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba ko ba haka ba wala anfusahum yansurun kuma ba za su iya taimakon kawunansu ba kenan kasawarsu ta bayyana wancan sati da muke muna bayani mun yawan kawon cewa waɗanda suke kira ai su ne allolinsu wani zai iya amfani da wannan kalma ce to kaji an ce wai allolinsu allolinsu allolinsu ko ba haka ba sai ce to wannan lafazi bai dace ai amfani da shi ba a'a da mun ka ce alloli mun ce nasu sannan shi hakika ta Allah ai Allah guda ne kenan da jin an yi jam'i an san ba Allah subhanahu wataala ake nufi ba kuma su suna kiran lata lata lata kenan suna da wani abun da ake kira da allata to amma dole irin waɗannan sai ka nisanci faɗar irin waɗannan kalmomi saboda wani shi shina da shubhar da yake son ya kawo to in ka ce ababen bauta ai suna an ka kira alihatuhum ababen bautar su ai daga nan na an ka kirmiyo suna Allahu to amma shi suna Allahu na Allah ne da Hausa ne zamu cewa allolinsu to amma saboda nisanta shubha sai mu ce gumakansu da ababen bautar su wannan kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara kawo wannan saboda nuna kasawar waɗannan gumaka nuna kasawar su domin nan kamar uslubul muqarana ne yawa mu fahimci wannan da kyau cikin Qur'ani akwai abin da ake cewa uslubul muqabala idan ka dauke shi zaka iya fitar da aya dubu masu irin wannan wanda zai iya cewa to akwai magana wani ko ba ko ba haka ba muqabala shine a kawo waɗansu ababe kamar kishiyoyin juna to Qur'ani yana da wannan Qur'ani in ya kawo musulmi ko mutum in ya kawo masu imani wa zai kawo kafirai ko bari mu bada misali fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin an ka kafirai ko to wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat ko ba haka ba sai Allah ce a cikin suratul zumar wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين أن قال إذا كافركوا توسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة da kaga an kawo masu imani sai a kawo kafirai in an kawo duhu sai a kawo haske ina fata ana fahimta ta in an kawo aljanna sai a kawo wuta in an kawo sama sai a kawo ƙasa uslubul muqabala ban san ko aya nawa bane tunda ban lissafa su ba amma na san zaka iya samun aya fiye da 500 da wannan uslubi shi yasa in kana kallon shi duk yadda ayoyi suka yi nisa sai ai aya 30 40 kawai sai kaga an dawo kan magana kuma wato waɗancan kitabun mutashabihan masaniya to a nan ya za mu ganewa da an ka faɗi waliyi an ka faɗi waliyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai waliyin wa sai waliyin shaidan to sai an ka kawo shi wallazina tad'una min dunihi kaga an kawo waliyin masu imani an kawo waliyin kafirai uslubul muqabala ne amma in ba hankalinka ya hankalto ka'idar ba ba za ka iya fahimtar shi ba kun yarda da abin da na faɗa ko ku yarda ba wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira wannan ya nuna kafirai suna kiran su yau da gobe domin fi'ili mudari ya kawo la yastati'una nasrakum ba su da ikon da za su taimake ku wala anfusahum yansurun kuma ba za su iya taimakon kawunan kawunan su ba dan haka wannan aikin banza ne kuke yi da ufa talib wal matlub waɗanda kuke bauta man nan ba wani amfani shi ko duk abin da za a yi duk da malam Bahaushe cikin hadisin shi na Hausa ba hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba yace don me ake sallah don lada ko to inda babu lada ana sallah to ku kuna bauta ma waɗanga ababen kuma babu wata lada wanda za a samu ba lada ta duniya ba lada ta lahira kaga mai hankali ko ba zai yi aikin da bai da amfani ba Allah kai mu tsari sai Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'un babu nuna وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الله وإن تدعوهم إلى الهدى إذا كك كراس زواج شريع لا يسمعوا باساجي وتراهم ينظرون إليك كان أجنس سنة كلنك وهم لا يبصرون أما سباسا جني wannan aya tana da ƴan uwarta ita ma mai kama da ita da ta gabata in kun ka diba cikin safha wadda ta gabata a aya ta 192 zuwa ta 193 wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum a wancan sati mun ce imamu nafi ya karanta wa in tad'uhum ila al-huda la yatba'ukum ko ba haka ba to amma mun yi bayanin aujo na qira'a sai ya zamanto wanda ya san ilmul qira'at yana iya ƙoƙari ya ribantu da mun faɗi harafin amma ba mu faɗi ƙa'idodi ba domin at-tasil wato imamu nafi yana karantawa wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u tunda shina da imana kuma shina da silatu mimul jam'i wajen wato abin nan alhamza waɗancan kuma imamu abu jafar an gane ko da imamu abin nan da imamu qalun da imamu ibnu kathir su ko a wani wuri akwai shi qarun fuska bi gare shi humudin nan ko ina ana fadar sa to ma'ana wanda ya san qira'a ta warshi da yake mun zo ne muna bayanin la yattabi'ukum ba muna son mu yi bayanin ba can tun dau farko inda ya dauka sai ce a'a to ai an karanta warshe na karanta wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u kenan shi a wajen shi saboda ba a faɗi abin nan ba ka'id nan yana ita to ainan kuskure ne aka tabka a'a nan muna bayanin ita kalimar ta yatba'ukum da yattabi'ukum ne ba mu shiga cikin wajen wato silatu mimul jam'i ba da abin da ya kama da haka duk da yake ma warshi yana da taqlid kuma yana da fitar da wato hude akwai lokacin da in an karanta da qasrul badal yana karanta ilal huda an gane ko duk da yake wadansu malaman qira'at ba so abin nan ba amma dai akwai wannan a cikin auduhul qira'at dan haka abin da yasa nayi bayanin wannan saboda kawai ne saurari wancan tafsiri mai karantawa da warshi yace ba ai silatu mimul jam'i ba ba a kawo kuma imala ba almuhimmu wa in tad'uhum idan kuka kira su malamai sun yi magana wato uku anan magana ta farko wa in tad'uhum ku kafirai ko mu ce su kafirai tunda waɗanda aka gabana nan ba kafirai bane ku to su kafirai wa in tad'uhum wa ana su kafirai in sun kira gumakansu to anan sai zamanto akwai iskali tunda hum domiri ne na uqala'u abin da yake da hankali ya kamata a ce wa in tad'uha idan kun kira ta sai aka ce a'a saboda su suna i'tiqadin waɗannan allolin nasu suna da amfani kuna fata ina fatan kuna fahimta ta suna musu mu'amala irin ta mu'amala ta mai hankali tunda wanda ake zuwa a kira a roke shi ana tuna ana yi mai tsammani yana da hankali shi yasa wannan mu'amala ta su Allah kalla sai ce wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u in kun kira allolin nan naku zuwa ga shari'a ko in sun kira ababen bautar su ko gumakan su zuwa ga shari'a ba sa shi waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a nan an yi intiqali na wato nan an dawo zuwa ga magana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma mi da kuma al'ummarsa kenan wa in tad'uhum ku masu imani idan kuka kira kafirai bayan an nuna kasawar allolinsu ko ko ababen bautarsu la yasma'u ba sa shi mun fahimci wannan da kyau sai waɗansu suka tafi cewa a'a shi wa in tad'uhum an gane ko ya shafi ababen bautar kafirai ne amma guda biyu mai bauta ma gumki ko ba haka ba mai bauta ma gunki ai ba gunkin ɗaya yake bauta ma yana bauta ma gunki ne kuma yana bauta ma wa shedan shi ko shedan da ya tunzura su suka yi wannan bauta ina fata ana fahimta ta sai ya zama to kenan ababe ne nan guda biyu shi shedan akil ne sannan suna bauta ma aljannu ko ba bauta ma aljannu aljannu shi ce sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko mutum ya ta aikata ko ba haka nan bane wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinni قد استكثرتم من الإنس وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سنة نيمان كاريا غري سو أكي نيمان كاريا غري شي الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أشي إن ذا نيمان تبكو وجن وأكي نيمان شي وجن الله نأكي نيمان كاريا دكما نيمان تبكو أتكتي دي أنا waɗansu malamai suka ce nan wa in tad'uhum lalle kuma ka ba su da hankali amma kuma nan da yake ana bauta ma aljannu ana bauta ma shaitan sai aka ce wa in tad'uhum ila alhuda la yasma'u to inda iskalin yake shi shaitan in anka ce la yasma'u su kuma ka basa shi to amma shi shaitan kuma in an kira shi yana mi yana ji sai suka ce a'a nan su kuma kan basa ji hakikatan shi kuma shaitan la yasma'u ko da ya ji ba zai iya amfane ka ba don ko da an yi sihiri ko an kira shaitan idan ka ga an wato an samu biyan bukata to haka Allah ya so domin mi wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah sai da izinin Allah ina fata an fahimce ni sannan kuma duka waɗannan ababen da aka bauta ma ba su da wani amfani kuma ba sa karɓawa an kore karɓa wasu Allah ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum da ma sun ji da ba za su karɓa muku ba kenan idan sun mutu ana roƙon su ba za su karɓa ba sannan kuma abin nan gumaka ba za su karɓa ba shi ma shaidan koda ya ji ba zai iya amfanar da kai ba ba zai baka wani abu wanda Allah subhanahu kafirce da bautar da an kai musu domin nan yakfuruna bi shirkikum tana tabbatuwa akan shaytan kuma tana tabbatuwa akan gumaka wa yawma nahsuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyana bainahum wa qala shurakauhum ma kuntum iyana ta'budun fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafirin shi ma shaytan zai barra wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله كيمون نسألي التي وتراهم تونم فسر ذات زوبيو وتراهم كنا إذا منتي ننقوم أكي أكي نفي an gane ko ana magana da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tarahum kana ganin allolin su an gane ko yanzuruna ilayka idan ka fuskance su kamar suna kallon ka wa hum la yusirun alhali ba sa gani ko ba haka ba ma'ana an sassaka gumki an yi mai ido kamar dan adam amma kuma baya gani ko kuma wa tarahum annabi sallallahu alaihi wasallam wato kana ganin su su kafirai yanzuruna ilayka suna kallon ka domin mi domin wani lokaci ai suna kallon sa ko ba haka ba eh so su zo su saurare alqur'ani an gane ko nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilayk wa id hum najwa id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura wani lokaci in ana karatun alqur'ani sai su zo su hau juna suna kallo wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada wa tarahum kana kallon su yanzuruna ilayka suna kallonka su kafirai amma wahum la yubsirun alhali ba sa gani to anan sai mu ce kafiran duniya ba sa gani suna gani Allah ce summun bukmun umyun fahum la yaqilun summun kurame na ka kaddara hum in ji mai karatun nahwu hum summun bukmun su kurame na bukmun bebaye na umyun makasina alhali kuma ai suna gani tunda kafiran duniya yanzu gashi nan suna gani suna kire-kire na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai suna gani tunda in ba sa gani ya za a yi hasuje su yaki da shi in ba sa gani ya an kai hasuka kokarin shirya masa makirci ina fata ana fahimta ta to kuma Allah ya sifanta su da wannan sai ka gane nan da an ka ce wahum la yubsiruna ba ana nufin ba sa ganin komai ba duk da yake an shahi maf'ulun bihi ana nufin ba sa ganin komai amma wahum la yubsiruna al-haqq ba sa ganin gaskiya sun munkura mena ba sa iya faɗar gaskiya bukumun beba yana ba sa iya faɗar gaskiya an gani ko ba sa jin gaskiya kenan in an ce kurame umyun makafi na ba sa ganin gaskiya shine abin da ake nufi kakka zo ka cikin qur'ani a an ce ai duk kafiri ai bai gani a'a ba irin wannan gani ake nufi ba gani na zuciya gani na fahimtar gaskiya ba sa gani wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yusirun abinda ake nufi jin su da ganin su bai da amfani saboda mi saboda ba a aza shi inda Allah ya ce ba mun fahimci wannan Allah subhanahu wataala ya faɗa abin nan waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida amma fa ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay id kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un mun fahimci wannan da kyau ko dan haka kakka ce qur'ani ya ce wahum la yubsiruna an ce kafirai ba su gani kuma mun zo muna ganin kafirai da ido ga su dan sun cika duniya a ana nufin ba sa ganin gaskiya amma suna ganin abin da ba gaskiya ba Allah kai mun sani sai Allah ce khudhil afwa ala ramma خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو كي رقو دا العفو العفو ما لم يسن تتونا أكم مئة نفي دا العفو إنا فتا أنفهم تيني أنغاني كو واتو أبنن ابن جرير الطبري يكاو آثار شيخ المفسرين دا مقباتا يتي خذ العفو ما تسهل من أخلاق الناس ka yi riko da al'afu abin da ya sauki na ɗabi'o'in mutane shi yasa idan kana da'awa ka rinka tuna iliminka da na sauran mutane ba ɗaya bane ka rinka tura imaninka da na sauran mutane ba ɗaya bane ba mun ce wanda ke da'awa ba imanin shafi na sauran mutane don wani da'awar ta shi kai amma shi na da raunin imani to lokacin da kake son ka ja mutane kada ka tsananta musu sai su guje ka wani yana da imanin da idan an ce ana son abu zai zo da shi da gaugawa wani sai an yi ɗaya biyu uku haka Allah ya mutane wasu sun fi wasu su imani wasu sun fi waɗansu kafirci wani ya fi wani ƙoƙarin sallah wani ya fi wani ƙoƙarin sadaka wani ya fi ƙoƙari a wani fage to to shi yasa sai ka bi mutane a hankali in kan matsa sai al'amura su lalace shi yasa nan waɗansu malamai suka ce khudhil afu kenan ma tasahala min akhlaqin nas ka yi riko da abin da ya sauki na ɗabi'o'in mutane abin da mutane suka yi gidajensu da wanda ga shigar burtu ya tai ɗakin karuwa da wanda adda gida ɓoye shi na kai mata da wanda kuma ya biya ma karuwa hotel ɗaki wanda taka kaza abin da yake yi ɓoye bai shafe ka ba kai dai ka ce ma mutane mu ji tsoron Allah kuma kakka ce ku ji tsoron Allah don saboda ɗan in kace ka ji tsoron Allah ganin shi kamar kai ka tsarkake kanka sai ka ce jama'a mu ji tsoron Allah wani sai ka ce ah da ka ce ba mutum ka ji tsoron Allah sai ce ah ka ce mini ji tsoron Allah to miri da za ka ce min inji tsoron Allah idan ka tashi sai ka ce mishi diba suratul ahzab Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah shi annabi bai ji tsoron Allah da Allah ce ji tsoron Allah ba haka nan ake nufi ba in mutum ce ma ka ji tsoron Allah in dai ba so zartar da kai ke son yayi ba wannan babu wani matsala sai ka ce nagode Allah saka da alkhairi amma alama ce ta kafirai an ce mutum ya ji tsoron Allah sai ka ga ya rikice shikenan sai ka ji Allah ce wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al'izzatu bil ism sai ya kama girman kai dan an ce ji tsoron Allah to in ba a ce maka ji tsoron Allah ba a ce maka ji tsoron jandarma ko ka ji tsoron juju eh ko ka ji tsoron yan kidnapping su da suna iya halakar da kai ko shi ko Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kafin dan kidnapping ya ka gare ka in Allah yana son karewa da kai da kun fa kunu zai kare da kai dan haka wanda ya ce maka ji tsoron Allah nasiha ce maka mai kyau mun fahimci wannan ko to khudhil afwa waɗansu malamai suka ce mata sahala min akhlaqin nas kai riko da abinda ya kasance mai sauki daga cikin ɗabi'o'in mutane ibnu jarir ya kawo asar daban-daban akan wannan waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce khudhil afwa kai riko da al afwa wato shine abin nan ma afa min amwalin nas abin da yayi saura ma'ana dukiya wadda take ta yi saura daga cikin dukiyar mutane ma'ana ɗan adam yana son ya bada abin da yake sauka-sauka don tunda al'afu shine abin da ya wuce bukatarka wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul al'afu shi yasa waɗanda suke da wannan ra'ayi daga cikin malamai suka ce wannan aya ta sabka ne tunda suratul a'raf makkiya ce kenan sai Allah ce ayi riko da dukiya wadda ba ta wuce bukata ma'ana mutum yana iya bada ta ba tare da ya ji komai ba daga baya sai Allah ya sabkar da ayoyin zakka kenan sai zaman to yanzu nan ba al'afu za a karba ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya yanki kenan can a makka ba a farlanta ta ba anan kuma sai an ka yanke amma wannan ra'ayi ibnu jarir tabari ya kawo shi amma bai tafi akan sa ba an gane ko khudhil afwa sannan kuma ibnu jarir tabari ya kawo asar cewa al afu nan kai riko da afwa ma'ana kakka yaki kafirai domin Allah ce fa'fu anhum wasfah قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون فاعفوا وصفه حتى يأتي الله بأمره kenan khudhil afwa kai riko da al'afu ka kauda kai amma daga baya sai an ka shafe shi da ayoyin yaki ina fata an fahimci ni qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin ko ba haka ba wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin da sauran ayoyin da suka yi umuri da ayyaki kenan sai ya zamanto in mun fassara da dukiya ake nufi kina an shafe domin mi domin an yi umarnin ga abin da za a bayar duk da yake ba dole bane a'a shi wancan bayan ka bada zakka ko a Madina ai bada kyauta kuma shi na daga cikin al'afu kana iya bayar da shi kenan sai ya zama to magana biyu akwai anan in an ce al'afu nan ka a yake su ake nufi sai ya zama to shi ma nan al'afu ana nufin bayan an yi hijira Madina an jaye wannan al'afu nan ana nufin a yake su amma cikin waɗannan maganganu guda uku ibnu jaridu tsabari ya rinja da cewa abinda ake nufi khudhil afu shine khudh ma tasahala min akhlaqin nas kai riko da abinda yake mai sauki daga cikin ɗabi'o'in mutane ina fata an fahimce ni wa amur bil urfi kai riko da al urf al urf shine abinda wato aka san shi an gane ko laraba suna cewa al urfu suna cewa al ma'rufu suna cewa al arifa shine abin da aka san shi amma ba wai ana nufin duk abin da an ka sani bai fito baro baro a'a kullu khaslatin jamila dukkan ɗabi'a ta gari tastahsinu hal uqul waɗanda hankulla tana wato suna yadda da ita suna ganin ta a bace mai kyau wa tatma'innu ilaiha nufus sannan rayuwa tana nutsuwa zuwa gare ta duk abu mai kyau zaka iske rayuwa tana mi tana nutsu gare shi wal ismu ma haka fi nafsik duk abin da yake mai kyau ne an kira shi al'urf saboda abu ne ma wanda mutane za su isa shi mutumin da yake sallah kana jin tsoron an ga kana sallah akwai abin tsoro mutumin da yake sadaka yana jin tsoron an ga shi yana sadaka to shan giya fa akwai mai so a ganshi na shan giya sai an sai an sai an labe saboda akwai matsala ba ɗabi'a ce ta gari ba sai in mutum ya zan fajiri ya kai ya shan giyan ya kai masa wani abu ba ya jin tsoro zina kaka mutum na son san yana zina eh yana da a ganshi yana zina in ba yanzu da turawa suka yi nisa ba suka yi fina-finai na batsa har suke yin garuruwa waɗanda yanki ne wanda za ka shiga babu sutura ina fata an fi har suke yin alhalaka aljima'iyya yanzu mutum ya zo ya tara da mace saman hanya a zo a kewaye su ana ɗauka saboda al'amuran sun yi nisa amma dai a ɗabi'a ta ɗan adam ta gari shine al'urfu abin da yake an san shi duk abu na gari zaka ga kowa yana son a san shi duk abin da ba na gari ba kuma ba a son a san shi wannan shine ɗabi'a ta ɗan adam ta asali mun fahimci wannan da ke ko to dan haka khudhil afwa kai umurni kai riko da al'afu mun ce zance mafi inganci shine ma tasahala min akhlaqin nas ba zancen dukiya bane ba zancen yaki bane kai umurni da abu wanda yake mai kyau an gane ko wa a'rid anil jahilin ko ba haka ba ka kauda kai daga jahilai anan khudhil afwa wa'mur bil urfi daga cikin qurra akwai wanda ake kira Abu Amr ibn al-Ala akwai riwaya ta Imam Susi an gane ko to shi imamu susin nan yana da abin da ake cewa idgham khudhil afwa wa murbil urf khudhil afwa murbil urf idghamul kabir ake kiransa wannan kira'a kasa somaliya su suka fi karantawa da ita in baka san wannan kira'a ba kakka zo ka kursura da mai karanta da ita alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin wani ce to ga kira'a ina ganin sai sun halaka mu a sace sallah wannan kira'a ce tabbatacciya to nan yana da idghamul kabir al-afwa wa amur kaga wawan ne guda biyu to amma nan sai ai mata sukuni a cikin karatu shi yasa ake kiransa idghamul kabir babi imamu suyuti imamu shatibi masa da yazo kan wannan saboda in harafin da ya gabata ba harafi harafi ne na madda babu matsala domin in kace zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ayyabun harfin madda ne to in ya zamanto harafin da za a yi ma wato abin nan sukuni wanda a gaban shi ba harafin ja bane harafi ne ingantacce to na ake samun matsala ba alif bane ba hawun bane ba ya'un bane imamu shatibi yace wa idghamu harfin qablahu sahha sakinun asirun wa bil ikhfa'i tabbaqa mafsila yace al idgamin harafi kuma gaban shi harafi mai sukuni ingantacce ya tabbata yace asirun akwai waya wa bil ikhfa'i tabbaqa mafsila sai ka dan yi ikhfa'i khudhil afwa khudhil afwa mur domin shi shi na karantawa ne wamur wannan masu karatun ilmul qira'at sun ji abin da an ka faɗa wa a'ridu anil jahilin sannan ka kauda kai daga jahilai shi yasa bai da kyau masu da'awa ba ka mai da da'awarka kullun sai kayi raddi duk wanda ya taba ka sai kayi masa raddi ku damu da karantar da al'umma ku damu da da'awa domin wani yana yi ne akan jahilci wani yana yi ne akan son rai ka zo ka bayyana cewa a yi karatu an gane bai yi karatu ba kaga dole ya ka wani ya gane inda yake samun kuɗi ka so shi dole ya ka shi yasa kullum in ka ce zaka tsaya kan raddi raddi sai ka daina karatun ba sai ka zamanto an kautar da kai daga mi daga hadafinka al'asasi shi raddi wani abu ne wanda yake gittowa in akwai buƙatar a yi sa akwai wani shugaban ƙasar America ake tambaye shi ya yi aiki kwarai sai aka tambaye shi menene sirrin dalilin da ya saka ci nasara ya ce saboda wasiƙun da ake yi min a Amerika na zagi na ban taɓa duba ko guda ba. Da zai tsaya duk wanda ya masa wasiƙa ta zagi sai ya ɗauka ya masa raddi, yaushe zai ma Amerika aiki. Ya zagi kana mai da'awa, maimakon ka yi ƙoƙarin karantar da al'umma, ka yi ƙoƙarin yin da'awa mutane su gane addini sai ka koma duk wanda ya taɓa ka sai ka yi raddi, shin addinin kake son a gane ko ko kana son ka kare kanka ne? Nan ne tambaya. Ina fata an fahimce ni. ‘Yan uwa a ƙarƙashin wannan aya, Imamul Bukhari ya fitar da wani asar za mu kawo shi imam bukhari ya fitar da asar daga abdullahi ibn abbas yake cewa qadima uyayna uyayna ibn hisn bin hudhaifa bin badr wannan bawan Allah da ake kira wato uyayna bin hisn bin badr ya zo fa nazala ala ibn akhihi sai ya sabka kina a matsayin wato a wurin dan uwansa dan dan uwansa al-hurr bin qais ana kiransa al-hurr bin qais bin hisn wa kana minan nafari alladhina yudnihim umar shi wannan wato alhurru yana daga cikin waɗanda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake kusantar da su wa kana alqurra'u waɗanda suke makaranta in an ce alqurra a a wancan lokaci ba ana nufin kai takhassusi a cikin ilmul qira'at ba kawai a'a ana nufin masanin alqur'ani da sunna da fiqh a wancan lokaci daga baya ne zancen at-takhassus yazo to ba mu ce takhassusin bai da amfani ba don saboda dole na mutum akwai inda zai fi karfi amma in ka yi mugun takhassusi ka iya na haushi kadai da i'rabi baka iya sallah ba kai asara kadiba cikin talbisu ibn iblis talbisu iblis na wato ibn al-jawzi ya kawo hatsurran da malamai suke fada a karkashin shedan wani ya karanta ilmul qira'at duk kirawoyin ya san su amma bai san kabli bai san ba'di ba kana nufin lahira ba za a tambaye ka ba kai ka zo ka ce ka san ilmul hadith ka san al-jarh wa ta'dil ka san ilmul rijal amma kuma ka ce da zaka bauta ma Allah ba kana nufin ka tsira ko ka ce ka san nahwu ko ko ka ce ka san nahwu ka iya irabi da sarfi kuma baka iya sallah ba ko ko misali mutum ya ce ya karanta fiqhu amma fiqhun da ya karanta bai iya karanta Fatiha ba sai kai mutum babban malami bai iya Fatiha ba to kai kuma ka san da cewa wa qira'atul Fatihati farlun farilla na to in Fatiha ka bata yi kyau ba kana rufin sallah kake nan gayi shedan yana yaudaran malamai ku diba nan cikin talbisu iblis zaka ga maganganu da dama wannan na dan tsakaro su ni ba ni da ni faɗa ba kuma na faɗi littafin wa kana alqurra'u wato makaranta sun kasance ana nufin malamai fi zakal waqt a wancan lokaci ashabu majlisi umar su ne ‘yan majalisa na gaba-gaba na ‘yan majalisa Umar, wa mu shawarati da su yake shawara. Kuhulan kanu au shubbanan sun kasance manya ne wato jam'i ne na alkahal mutumin da ya kai shekara talatin da uku zuwa arba'in akwai saɓani wajen fassara tashi. Kanu au shubbanan ko sun kasance matasa. Ashe mai ilimi ba a kallon shekaru in an zo a bayanin mas'ala ta ilimi ma'ilimta ake nema. Wannan shi yasa tura suka tsira suka bar mu suka tsere muna. idan zaka an ce taron ƙara ma juna sani ashe komai ilimin ka kana buƙatar a ƙara tattaunawa ayi muzakara ayi munakasha kamar yadda salaf suke yi sannan in an ce za a taro kan masana kaza masu ilimin ake nemowa yanzu misali in za a taro wanda ya shafi likitanci wa za a nemo likitoci ko a nemo na Najeriya a nemo na Amerika a tattara su wanda bai karanta likitanci ba ana son a ganshi wannan wuri to dambi ne ana son a yi magana kan mas'ala ta ilimi mutumin da bai iya alwala ba ya faɗo ya ce sai ya yi magana ya kamata mutum bai kanmu ba dalili akan wannan idan an ce likita ake so ba dan jaha kaza ake nema ba ba baki ake nema ba ba fari ake nema ba ba mai jinya ne kaza ake nema a'a wa ya karanta likitanci ko da tananci ko da ingilishi ko da faransanci ko ma da irin yare yare ne a duniya shi yasa zancen ilimi masu ilimi ake zance mun fahimci wannan ko kuhulan kanu au shubbanan fa qala uyayna ibn akhihi sai uyayna ya ce da dan dan uwansa yabna akhi ya kai dan dan uwana hallaka wajhun inda hadal amir shin kana da fuska ma'ana kana da kima da daraja a wajen wannan shugaba fatasta'zina li alaihi ka neman min ka neman min izini qala sa'asta'zinu laka alaihi yace zan neman maka izini a wajen sa qala ibn abbas ibn abbas yace fasta'zana li uyayna sai yayi neman izini ga uyayna a wajen sayyidina umar falamma dakhala lokacin da ya shiga qala yace ibn al-khattab ya kai dan khattab kaji wanda an kama izini wallahi ma tu'tina al-jazal wallahi baka ba mu abun kwarai baka ba mu mai kyau wa ma tahkumu bainana bil adl kuma baka adalci a tsakanin mu kaji sayyidina umar ma wani yace bai adalci ba dan haka in ka kowa adalci duk duniya sai an samu wanda zai cewa baka yi adalci ba kaji yadda mahmudu gune mai siffanta sayyidina umar irin adalcin da yake da shi ina fata an fahimce ni amma kuma kaji wani ke cewa ma ta kun bayyana bil adl bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zul khuwaisar me ce mishi yace bai zo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai adalci ba adil ya rasulullah to dan haka ba wani abin mamaki ga cewa wani ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce bai yi adalci ba dan haka kakka sa tsammani duk wanda ya fito ce mu ba ai muna adalci ba cewa hakikatan ba ai masa adalci ba shin kai kai kanka adalci kai ma matarka adalci kai ma ƴaƴanka adalci kai ma iyayenka adalci kai ma makwabtanka adalci kai duk sai ka zalunci kowa sannan kai a so a yi maka adalci wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi an-nasa wa huwa maridu bari mu kai karshen wannan asarkin sai tana yiwa sai sati mai zuwa yake cewa wa ma tahkumu bainana bil adl fa ghadiba umar hatta hamma an yaqa bi sai ran umar ya baci har ya so ya kai ga jikinsa fa qala al hurru sai wannan hurru yace ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai inna allaha ta'ala lalle allah madaukakin sarki qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma annabinsa ira da amincin allah su tabbata a gare shi khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin ka kauda kai daga jahilai wa inna hadha min al jahilina lalle wannan yana daga cikin jahilai fa wallahi ma jawazaha umar yace da aka karanta masa wannan aya bai ketare ta ba hina talaha alaihi lokacin da ya karanta masa wannan aya wa kana shi sayyidina Umar ya kasance waqafan ba a ce waqifun ba waqifan ba mai tsayuwa a'a waqafan shiga ce ta mubalaga mai yawan tsayuwa inda kitabillahi a wurin littafin Allah bai son ya ketare wata aya balle ko ko ko ya ketare wani hadisi shi yasa suka ci nasara mu ko duk ayar da bata dace da son ranka ba a bido tawili ko a manta ko a ce ba haka nan ba ko hadisi ko kaza shi yasa sai mutane suka koma suna bin son ransu kuma suna jiran kuma a ci nasara a cikin addini wannan ba zai yiwa ba ƴan uwa musulmi wannan asar mun kawo shi a gurguje akwai sauran bayanai da ya kamata mu kawo za mu yi hakuri sati mai zuwa in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa sai mu zo mu dora akan wannan aya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh